بسم الله الرحمن الرحيم
وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال فرعون اوتوني بكل ساحر عليم وتسير فرعون yace to tun da yake al'amarin nan na Musa sihiri ne to ina so a nemo mini dukkan wani gwanin sihiri ina gayyatarsa za a sa rana za mu kara da Musa to shikenan a nemo masa masu sihiri gwanayen sihiri to sai aka nemo su
فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون
falamma ja saratu qala lahum musa alqu ma antum mulqun yayin da su masu sihirin nan suka zo aka gayyato su aka sa rana aka sa lokaci qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhshara an-nasu duha fatawalli fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata qala lahum musa waylakum la taftaru ala allahi kadhiban fayashhadakum bi'azab wa qad khaba man iftara فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساهران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسيرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى aka sa rana aka sa lokaci to sai fir'auna ya zo da masu siri annabi musa kuma ya zo da aka zo sai aka ce to shikenan annabi musa zai ce to duk abin da kuka zo da shi ku nuna mu gani fa alqawi balan wasiyahum sai suka jefa igiyoyinsu da sandunansu igiyoyi suka zama macizai sanduna suka zama macizai suka tashi suka ba da tsoro a wuri har annabi musa saboda sanin allah fa aujasa fi nafsi khifatan musa qulna la takhaf innaka antal ala da ya ga gingimun tashin kayan ban tsoron ya tashi sai ya sa tsoro allah kada da yamin istidraji yau allah ce kada ka ji tsoro kai ne mai kyakkyawan karshe qulna la takhaf innaka antal ala wa alqi ma fi da suka jefa igiyoyin nasu da sandunan nasu da suka ce bi izzati fir'auna inna la nahnu ghalibuna yau dai albarkacin girman fir'auna za mu rinjaye kowane mai sihiri to shikenan sai Allah ya ce Musa ya jefa sandansa da Musa ya jefa sandansa fa idza yatalaqahu ma yafikun fa ulqiya sarat sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun nan da nan sai sandar ta cinye dukkan abubuwan nan da masu sihiri suka jefa sandan Musa ta haɗiye gaba ɗaya sai ta buɗe baki ta wajen Fir'auna sai taro ya watse to wannan shine ƙarshen wannan kenan na maganan sanda da masu sihiri masu sihiri duk gaba ɗaya suka faɗi suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun wannan abu ba sihiri bane hakika mujiza ce ta annabci mu dai mun yi imani da Allah ubangijin talikai gabaki ɗaya Ubangijin Musa da Haruna don kada fir'auna da mutanen su ji wannan su ce ai dama a gida kuke ko kun yi imani da shi ai dama ku ɗan gida ne a'a Allah da muke nufi Allah ubangijin komi da komi kowa da kowa ubangijin Musa da Haruna wanda ya aiko shine muka yi imani da shi فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أمر المفسدين فلما ألقوا yayin da suka jefa sandunan nan nasu da igiyoyin nan nasu wa suna ba da tsoro sai annabi Musa ya ce duk abin da kuka zo da shi din nan sihiri ne ma jitum bi sihir inna Allah sayubtiluhu da sannan Allah zai lalata sihirin nan naku ku ga bai zama komai ba yanzu nan inna jefa sandata za ta cinye duk abin da kuka kuka zo da shi din nan sayubtilu inna Allah sani Allah la yuslihu amal mufsidin baya gyara aikin masu kwanna su masu sihiri masu kwanna ne mu ko masu mu'jiza in ji annabi Musa mu masu gyara ne saboda haka Allah ba zai bata aikin masu gyara ya gyara aikin masu banna ba Allah ba zai gyara aikin eh, masu sihiri ba eh, dangane da masu mu'jiza to shi kun dawo.
الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون Allah zai ɓata wannan sihiri ba zai gyara aikin masu ɓanna ba Allah zai gaskata gaskiya wa hiqqullahu laqa bi kalimatihi da kalmomin nan nasa li hiqqal haqqa wa yuqtil al batila law karihal mujrimuna Allah zai gaskata gaskiya ya ƙaryata ƙarya li hiqqullahu laqa bi kalimatihi wa lihiq alhaqa wa yuqi albatila wa law kariya almujrimuna kalmomin Allah cikin Qur'ani irin waɗannan suna da yawa li halika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyana wa yuhiqqu Allahu alhaqa bi kalimati wa law kariya almujrimuna irin waɗannan koda makiya miyagu irin fir'auna da mutanensa sun ki cewa Allah ya ɗaukaka gaskiya ya tozarta ƙarya to Allah zai ɗaukaka gaskiya din ya tozarta ƙaryar domin fir'auna ya ba da tsoro shi fir'auna a wurin Allah yana nan kamar wawan sarki ne shi ya san Allah Allah kuma ya san Fir'auna ya san shi amma dai shakawa ce kawai Allah ya rubuta masa domin wata rana an yi fari aka rasa ruwan Nil aka zo aka taru aka ce ranka ya daɗe fa idan baka kawo mana ruwa a kogi ba za mu hallaka za mu rasa ruwa yace ai na yi fushi da ku ne ba zan kawo muku ruwa ba na yi fushi da ku ba zan kawo muku ruwa ba ce mu dai tuba muke yi a kawo mana ruwan Nil na yi fushi da ku to sai suka sake dawa sai dabbobi suka soma bushewa saboda ruwa babu a kogin nil suka dawo suka ce to kai ne ubangijinmu ka ƙi ka gudanar da wannan ruwan kogin nil ga dabbobi sun soma mutuwa wahala ta zo in fa ba za ka kawo ruwan nan ba to za mu nemi wani allah mu barka za mu nemi wani allah da za mu bauta wasu mu barka sai ce to gobe a fito a fito gobe za a gudanar da ruwa sai aka fito din da aka fito Allah da jarabarsa sai fir'auna ya koma waje daya mutane duk sun taru sai koma waje da inda ba wanda zai ganshi ba wanda zai ji abin da zai ce sai ya sujada ya daga yatsa da ce Allah kai ka sani na sani ni ba kowa bane ni ba komai bane ka kawo musu ruwa ka kawo musu ruwa kai ka sani na sani ni ba kowa bane ni ba komai bane banda kai wa yake kawo ruwa kawo musu ruwa shikenan sai Allah ya kawo ruwa a kogin Nil shi yana nan kamar sarki ne saboda haka ne ake jin daɗin bayanai da maganarsa don a yi wa kureshawa da waɗannan ɗin bayanai lokacin da yake maganganu alhamdu rabbika fina walidan wala lista fina min umri kai kana da wani Allah ma banda ni ba a gida na aka rene ka ba ma rabbul alamin waye ubangijin talaka in ba ni ba ma rabbul alamin sai sai sai annabi Musa ya amsa masa sai rabbus samawati da rabbul kuntum haka dai wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan ana saboda daɗin maganarsa wato maganar tasa tana da ƙayatarwa ba irin maganar lamarudu ba ne ba shi da bai iya magana ba shi yasa ba a kawo maganarsa da yawa cikin Qur'ani ba ana ana uhuyi wa umi ana uhuyi wa umi shi yake faɗa wancan to shikenan sai Allah ya kawo ruwan Nil to aka ci gaba da wannan bayanai a rannan maciji ya cinye dukkan abubuwan da aka yi sihiri da shi fir'auna ya ji tsoro da ya ji tsoro aka ci gaba da irin waɗannan da Allah ya kawo ayoyi iri-iri sai da ya nuna musu abubuwa guda tara na ban mamaki amma duk sai suna warware alkawari idan sun ji tsoro sai to yanzu kam za mu yi imani in an ɗauke musu abin tsoro kuma sai su koma cikin kafircin su har akwai kuma fa arsalna lil dufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayati mufassalat fastakbaru wa kanu qawmun mujrimin ba yadda ba a yi ba da karshe dai da yake shi mai halaka ne sai Allah ya halakar da shi amma bayan ya bai wa su masu sirin ya ba su tsoro yace wane ne yace muku ku imani da Musa ashe da ba ku hadin baki ashe da yayi tafiya baya nan kasan nan ashe wajen ku yaje ya koyo waɗannan abubuwa har ya fi ku to zan daddaure ku zan yayyanka ku law qad anna aydakum warjukum min khilafin wa law sallibannakum fi juzu'in nakhli zan daddaure ku a garin nan kowa ya gana yayyanke kafafuwan ku da hannayen ku daure ku a dibinan garin nan kowa sai ya gani sai suka ce faqdi ma anta qab inna ma taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya inna amanna bi rabbina duk abin da ka iya yi ka je ka yi mu dai mun riga mun yi imani da Allah ubangijin mu shine karshen na wannan wanda muke ciki kenan dama nan ba za a yi dogon bayani ba yadda aka yi cikin shu'ara da yadda aka yi a cikin suratul suratu daha da yadda aka yi cikin suratu hudin falguma falamma alqaw qala musa ma jitum bihi sir inna allaha sayftilu inna allaha la yuslihu amala al-mufsidin wannan aya malamai suna rubuta mutane maganin sihiri duk wanda aka masiri in malamai sun rubuta masa ya sha ko da adadi ko ba adadi insha Allah Allah sai warkar da shi qala musa ma jitum bihi sir inna allaha sayftilu inna allaha la yuslihu amala al-mufsidin wa yaqulu laka bi kalimatihi Allah yana gaskata gaskiya bi kalimati da kalmominsa walau kare al mujrimuna ko da miyagu su bir auna da masu sihiri sun ki Allah zai tabbatar da gaskiya kuma ya tabbatar da ita mai karɓar wasifa ɗariƙar tijjaniya shiga ba a fita ba haɗa da wata ɗariƙa ba ziyarar wasu wani sun suke cikin ɗariƙar tijjaniya za a kula da sallah cikin jama'a za a girma iyaye musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a ba a shan taba ka yarda na baka ɗariƙar shehu tijjani ka je a koya maka lazimi da wazifa da zikirin juma'a.
فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لآل في الأرض وإنه لمن المسرفين wato duk wannan wahala da gwagwarmaya da nuna waɗannan ayoyi guda tara duk gaba ɗaya duk da haka annabi Musa bai samu waɗanda suka yi imani ba sai sai yara kaɗan daga cikin ‘ya'yan bani Isra'ila wato ‘ya'ya kaɗan daga cikin bani Isra'ila da kaɗan daga cikin ƙibɗawa illa zurriyatun min qaumihi min qaumihi yana komawa ga fir'auna yana komawa ga bani isra'ila wato yana komawa ga musa miyana ala khawfin min fir'auna saboda tsoron fir'auna ne ya hana mutane musulunta yana da azaba iri iri wa fir'auna zai dauta allazina tanghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fa sabba li rabbuka sawta azab yana da kurkuku mai muni yana da azaba iri iri duk wanda ya bi musa za a yi masa azaba to saboda tsoron wannan azaba kama amali musa illa zurriyatun min qaumihi sai waɗansu kaɗan daga cikin yara daga cikin mutanen musa ko ko mutanen fir'auna amma dai malamai sun ce min qaumihi din nan ya kamata ya koma ga fir'auna domin musa bani isra'ila duk gabaki ɗaya daga baya sun bi shi ala kaufin min fir'auna malaihimu an yaftinahum saboda tsoron fir'auna da manyan fadawansa kada su fitine mutanen bani isra'ila shi ya hana manya musulunta sai koko shi ya hana mutanen fir'auna musulunta sai yara amma akwai akwai muminu ali fir'auna shi ya musulunta yana ɓoye musulunci yana tare da fir'auna akwai kuma asiya mata fir'auna akwai kuma mashata wata makitsiya to wanda suka musulunta a cikin manya kan ba yawa saboda tsoron fir'auna da mutanensa an yaftina zai fitine su ala khawfin min fir'auna malahi man yaftina wa inna fir'auna la alim fil ardi Allah ce kai amma su fir'auna an nuna ɗagawa an nuna ɗaukaka a bayan ƙasa wa innahu laminal musrifina tare da girman da yake da shi shi babban mutum ne a cikin masu ɓanna guzu billahi وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين النبي موسى da wahala ta ishi bani Isra'ila kullum kuka suke kawo masa, haba Musa, uzina min ƙabli an tatiyana min ba majitana lokacin da baka zo ba ana taimana azaba. wannan kan mun san ba mu da jagora ba mu da uban ɗaki Allah ya aiko ka ka zo da hujja din ma haka ka bari ana ta wahal da mu ya ce sai rabbukum an yuli duwakum wa yastakhlifakum fil ardi wa yanzur kayfa ta'malun da sannan Allah zai halakar da wannan makiyi naku ya ba ku wannan kasa samun lude za ku yi to zurriyatun min qaumi ala khawfin min fir'auna wa man yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu lamin al-musrifin wa qala musa ya qaumi annabi Musa sai ya gaya bani Isra'ila ya ga in kuntum amantum billahi in ka kun yi imani da Allah to sai jure ku yi hakuri fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimina sai ku dogara ga Allah in dai ku masu sallamawa Allah ne sallamawa ta gaskiya wato Islam a nan a wannan wuri shine islam na ma'anansa duk gabaki daya domin islam yana daukan ma'ana uku akwai islam da ma'anan imani akwai islam da ma'anan ihsani wato sun hadu su uku kenan ga islam ga iman ga ihsan sun hadu kamar yadda suke haduwa a cikin surata ali imran da yake cewa ah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun an kai haqqa tuqatihi wato an kure maqamul ihsani amma ce kada mutum ya yarda ya saki wannan wuri ya zama dai har ya mutu yana musulmi ta ce hada makamin kenan da islam da iman da ihsanin duk suna hada wannan a cikin islam din to fatawakkalu in kuntum muslimina in dai kuma sallama wa Allah ne irin yadda bayanin da annabi ke cewa al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi kun san musulmi musulmi shine wanda musulmin duniya suka huta da sharrin harshensa da sharrin hannunsa harshensa baya zagi baya cin haramun hannunsa baya duka baya cin haramun baya taɓa matan banza to wannan shine musulmi to ashe kazan wannan matsayin ba na musulmin da Allah yake cewa qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna bane walam markul iman fi qulubikum to wannan da islam da iman da isan duk suna haduwa anan wa Allah fatawakkalu ku dogara ga Allah in kuntum muslimina in kun masu sallama Allah ne gaba daya فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين suka ce mun yadda mun yadda rabbana afrin alaina sabran wa tawaffana muslimin Allah muna roƙonka ka zuba mana haƙuri wanda ba zai samu yi raki mu yi abin kunya ba rabbana afrin alaina sabran Ah, ka zuba mana haƙuri mai yawa yadda ba za mu yi raki ba mun dogara ga Allah Ah, wa qalu ya tawakkalna rabbana ya ubangijinmu la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimina kai karka mai da mu zama fitina wato abin dariya ga irin ta nan ga ta nan ga irin ta nan wato mutum ya bi gaskiya wahala ta same shi a kuma ana masa dariya ya zama fitina kenan ga irin ta nan ba abin da wai ba kada yi wannan abu gashi ya shiga gashi nan abin da ake gaya masa duk ya same shi to Allah karka mai da wan karka mai shemu abin dariya dariyan makiya su yi mana dare ke ta Allah karka fitine mu saboda a bin annabi Musa ubangijin annabi Musa da Haruna ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين Allah muna roƙonka ka tsiratar da mu daga waɗannan miyagun kafirai fir'auna da mutanensa da rahamarka Allah muke roƙonka ka tsiratar da mu sharrin waɗannan mutane fir'auna da mutanensa وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين sai muka yi wahayi muka gaya wa annabi Musa ya gawa ya gaya wa jama'a su yi hakuri da lokaci yayi kusa na gaya masa da shi da dan uwansa Haruna an taba wa ali qaumi kuma bi misra buyutan ku nema da ku da yan uwanku ku nema musu wurin zama a waɗansu masu fassara sun ce wai an maida su askandariya ne wanda suka ce a cikin misran ne su nemi ɗakuna su zauna su mai da ɗakunan wurin sallansu kar su fito suna sallah a fili ma balle a riƙa yi musu azaba kamar yadda ake musu su ɓuya wato su yi ta sallan a ɓoye a cikin ɗakunansu waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sala ku mai da ɗakunanku qiblat sallah ku riƙa yin sallah a ɗakunansu wato an ba su wannan ne na ɗan lokaci domin mu musulmi mu ke da cewa muna da khususiyar duk inda sallah ta kama mu za mu yi sallah jilalliyar ardu kulluha masjidan wa tahura yana daga cikin khususiyar annabi da al'ummarsa amma su bani isra'ila wato mutanen attaura da mutanen injila to dole ne sai a masallatayyan su suke ibada ba kowane wuri ba to da yake azaba ta kai azaba yanzu an ba su dama su mai da dakunan kwanan su kiblar sallah su dinga sallah bukata za ta biya waj'alu buyutakum qiblatan waƙe musala ku tsaye da sallah ku yi ta sallah bukata za ta biya waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimu sala kuma da dakunan ku qibla na sallah ku yi ta sallah lokaci yayi kusa amma bayan nan sai da suka zauna shekara 40 aka shiga musulunci kai haka kana jin Hausa ba ka jin Hausa ko to ka kai haka da yatsaka ce la ilaha illallah لا إله إلا الله
la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda ka faɗa cikin wannan larabci tun daga zuciyarka har bakinka kace ka yarda Allah ubangijinmu shi kadai ne shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi komai yayi kowa What you have said is that uh, there is one single God who created heavens and earth and created everybody, every creature here in the kingdom of creation. It is one uh, single God who created them all.
sai ya ka yarda annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Do you accept this? That the Prophet Muhammad is Allah's prophet.
alhamdulillah to haka kawai ga zaman waki mustara ku tsaye da sallah bashir mumina ya musa kai wa muminanka albishir lokaci yayi kusa nasara ta yi kusan zuwa to to a gaya masa wani mukaddami sai gaya masa wannan in shiga dariga ba a fita ba haɗa dariga da wata dariga yana ji daga can ai to ba in an shiga dariga ba a fita babu bi hadillahi za a hatu ba haɗa tijaniya da wata dariga ba a ziyarar wasu wanda ya sai wanda suke cikin dariga za a kula da sallah a yi ta cikin jama'a an samu za a jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a za a biyayya wa iyaye ba a shanta ba ka yarda na baka dariga ce tijani ka ce alhamdulillah sai ka je a koya maka yadda za a yi lazumi da shiga cikin juma'a Mhm.
وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على قلوبهم واشدد ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم يا الحمد لله رضي الله عنه. لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم وسلم أشهد
أشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله كان جين هوسا baka ji so to abinda ka faɗa tun daga zuciya har baki ka tabbata cewa Allah shi kadai ne shine ubangijin komai da kowa shi yayi kowa yayi komai shi kadai shine ubangijin mu shi ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan addini What you have said is that there is one and only God who created the heavens
waƙi mustala wa bashirin muminin kai wa muminin albishir lokacin halakan fir'auna ya yi kusa amma duk da haka sai da aka zauna shekara arba'in tukuna ana ta sallah din Allah ya karbi maganar ya ce ya yarda zai halakar da fir'auna amma da sauran shekara arba'in nan gaba saboda haka mutanen makka da suke cewa annabi mati hazal wadu in kuntum sadiqin shekara goma sha hudu da watanni kawai su damu mutane mutanen annabi nuhu dubu ba hamsin mutanen fir'auna bayan an yi gwagwarmayan an sha wahala din an gaji kowa ya gaji sannan annabi musa yi addu'a allah ya halakar da su allah ce ya karba amma su je su yi ta sallah amma sauran shekara arba'in saboda haka ake son kowane musulmi in ya yi addu'a kar yi wa allah gaggawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya addu'a allah ya karba masa in bai yi gaggawa ba suka ce ya mutum zai gaggawa ya rasulullah ce zaka ji mutum ya ce da autu munzu kaza wa kaza fal mistajabli tun kaza da kaza nake ta addu'an abin nan har yanzu shiru kake ji to kar mutum yayi haka addu'a akan kasa ta kashi uku ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farko abin da ka nema ainihin abin Allah ya kaddara dama rabonka ne kuma zai amfane ka sai Allah ya dauka ya baka yawancin mai addu'a abin da yake so kenan da yayi addu'a gashi an bashi na biyu wannan abin ba alheri bane kai kana ganin sa alheri ne amma ba alheri bane nakiya ce irin ta masu wasa da maciji masu wasa da maciji matansu sukan zo macizai manya manya cikin kwano mai kyau su rufe da kyalle mai kyau matan kuma su zaɓo kyawa sai su zo su durƙusa gaban alhaji alhaji ga nakiya to shikenan idan ka ga kyan matar kace kai da nakiyar da kwanon duk gaba ki nawa ne kuɗin su ka biya shikenan sai a ɗauki kwanon ba za ka buɗe ba sai ka rufe ko ɗakin ka in ka buɗe sai ka tarar ba nakiya bane nakiza yawancin alheri dan adam bai sani ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah shi ya san inda alheri yake kai baka sani ba saboda haka roki Allah abinda kake so din ka faɗe shi ka roke shi shi ka ce amma in ba alheri bane Allah ya sauya maka alheri to sai Allah ya canja maka alheri wancan dai na daya ka samu abin da kake nema dama haka aka- aka so na biyu kuma ba alheri bane Allah ya canja maka wani alheri kuma zai gaya maka baka isa ba kai dai zaka shudin ne na uku kuma ka yi faɗa da Allah kai baka sani ba Allah ya yi maka wani irin kallace sai na yi maka azaba sai ka zo ka roƙe shi wani abu ce kaga wawa baka san mun yi faɗa da kai bane na ce zan maka azaba shi zaka dawo kana roƙon kayana je ka na yafe maka wancan faɗan abin da ka nema ku ba zan maka ba saboda haka ne annabi yake cewa irin wannan addu'a a lahira mutum yakan nemi nama dukkan insa sun zama an ajiye masa a lahira din ne irin wannan to saboda haka ai ta addu'a ai ta addu'a addu'a usilahul mu'min shi mu'mini makaminsa addu'a al'ajiz man ajiza hatta an du'a ba wanda yake mai rauni sai wanda ya raunana har ya kasa ma roƙon Allah kada ka yadda ka kasa har ka kasa roƙon Allah ai ta addu'a Ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salillaha walau fi shis'in alika salillaha walau fi fi milhi tidrika ka roki Allah ko takalminka ne ya tsinke ka roki Allah ya daure maka ko ko gishirin miya ka rasa ka roki Allah ko mi ka roki Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum yana shirye a roke shi ya karba ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم رضاك الاكبر آه، وبشر المؤمنين كي مؤمنين البشر cewa bukata za ta biya وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم ina mai shiga dariƙa dariƙa tijani an shiga ba a fita ba haɗa da wata dariƙa ba a ziyarar wasu wali sai wanda suke cikin dariƙa tijaniya za a kula da sallah za a girma iyaye musu biyayya za a yi jam'in wazifa in akwai yan uwa da jam'in zikirin juma'a ba a shan taba ka yarda kai ma ka ji ka ji sharadin kai ma ka yarda na ba ku dariƙa shehu tijani Allah ya taimake mu lazumi da zuwa ku je ku tambayi malamai su gaya muku wa qala musa rabbana innaka atina fir'auna wa malahu zinatan wa amwala fil hayatid dunya annabi musa shi mutum ne mai yawan magana da Allah saboda akwai fili annabi Muhammad ya je can kusa da Allah ga annabi Ibrahim Khalil Habibullahi yana kusa da Allah ainu saboda haka maganganunsa ba yawa sannan annabi Ibrahim yana kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma maganganunsa ba yawa to amma sayyidina sayyidina Musa da yake shi ya samu fili zai ta magana da Allah ne Allah kai ne kai kaza Allah kai ne kai kaza rabbana ya ubangijinmu innaka atita fir'auna malahu zinatan wa amwalan kai wannan fir'aunan nan duk abin a annabi Musa abin da yake faɗa wa Allah kenan Allah dai wannan abubuwa da fir'auna yake da su duk kai ne ka bashi kuma ka san zai ɓadda bayinka to yanzu kamar yadda ake a duniyan nan su kafiran duniya ne yanzu wannan ƙarfi da suke da shi na duniya suke wa kansu kirari su ne super powers Allah ne ya ba su kuma Allah ya san abin da za su yi din to muna roƙon Allah ya karya su ya lalata su Allah da ya karya Fir'auna da ƙarfinsa ya karya su ba fawas wanda suke kaidi wa musulunci Allah ya karya su ya lalata su ya shafe ƙarfin su ya mai da ƙarfin hannun musulmin kirki albarka annabi sallallahu alaihi wasallam rabbana atmis ala amwalihim wastud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaral azab alim kar ma su yi imani sai sun ga azaba mai radadi wato ranar badar lokacin da ah, annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shawara yadda za a yi da mutanen badar sayyidina abubakar ya ba da shawara irin tasa ta mai sanyin zuciya sayyidina umar ya ba da irin tasa ta mai kasarfar zuciya duk annabi ya musu kirari ya ce misalin abubakar kaman ibrahim da annabi musa misalin annabi misalin umaru kuma kaman annabi musa da annabi nuhu Ah, duka dai Allah annabi ya yabe su wannan ya dauki azima wannan ya dauki rukhsa rabbana tmis ala amwalihim wajid ala qulubihim fala yu'minu hatta razaba alim shine aka ce to ga annabawa suna muguwar addu'a wa kafirai in ransu ya baci kaman anan inda annabi Musa ya faɗi dinnan kaman a can annabi nuhu ya ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kayfi dayyara innaka in tazar yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara shin ya halatta idan an cuci musulmi yayi wa wanda ya cuce shi mummuna addu'a ya halatta aka ce to ga annaba ma ai sun yi annabi ma yana yi yana yayi mummunar addu'a wa mutanen biru mauna yayi mummunar addu'a wa quraisha lokacin da suka suka tsananta masa azaba yana ce Allah ka kama su mummunan kamu irin na yunwa na shekara bakwai irin na annabi yusuf da eh, eh, saba ne gaba to ya halatta mutum ya yi haka kuma abin da ya fi kabari din ya fi domin da Allah ya ce la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu samian alima in tubdu khayran aw tukhfu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana afuwan qadira anan yace babu laifi in an wa mutum mummunan abu ya faɗi magana mai muni wa wanda ya fa- ya ya masa mummunan abu ba laifi amma kuma jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha yadda aka yi maka mai munin na in ka zo kada ka karka saka fiye da yadda aka yi maka amma in kai hakuri wala in sabartu lahu khairul lisabirin in kai hakuri yafi kana da dama kam amma in in za ka rama din ka rama gurgudun yadda aka yi maka amma kai hakuri shi yafi in kuma ah, in kai zalunci ka kara kan yadda aka yi maka Allah baya son azzalumin rabbana admis ala amwalihim wa jil ala qulubihim fala yu'minu hatta yara zawalim قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون قال قد جيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون shikenan Allah ya karbi addu'ar ku ku tsaya daidai akan yadda aka tsai da ku anan su an ce musu fastaqima anan a surar gaba annabi da kansa an ce wastaqim kama umirta wa man taba aka wala tanqa yace shayyabatni suratu hudin wa akhawatuha surar hudu cewa wastaqim din nan tsaya daidai kai da mutanen ka din nan shi yasa mini ƴan ƙwayoyin furfurar da suke jikina ah, annabi bai da furfura yana da ƴan ƙwaye kaɗan na gashin furfura ƴan kaɗan yace ƴan kaɗan din nan ma saboda ce masa da aka yi wastaqim kama umirta wa man taba ma aka shine yasa masa wannan furfura ka tsaya daidai kai da ɗan uwanka Haruna addu'a ku kuma na karba sai Allah ya shafe dukiyoyinsu dukiyoyin kudaden suka zama ƙasa suka zama duwatsu ga zanen kudin amma kuma a dutse zanen yake duk kudin suka lalace ah, dabbobin suka lalace komi nasu ya lalace ah, yana daga cikin ayoyi taran damsu in a wata ah, riwaya wata riwaya kuma a'a wala gada sun na alifira bis sinina wa naqsin min samarati to in an shigar da naqsin min samarati tare da wa rabbana fi alam walihim to babu jayayya kenan ga ga ga wannan ah, ga wannan ga halakar da dukiyoyi ga kuma hannu ga sanda hudu kenan sai kuma farsa alimu tufana wal jarada farsa alimu tufana wal jarada wadda fadiya farsa alimu farsa alimu tufana wal jarada wadda fadiya wal kummala wadda fadiya waddama can kuma su biyar ayatin mufassira tara kenan to sune Allah bayan wannan sai Allah ya halakar da Fir'auna da mutanensa kara ga duji badda wato kuma fastaqima wala tattabi'anni kada ku bi ku biyun nan kada ku bi sabilal ladzina la ya'lamu hanyar waɗanda da san Allah ba hanyar waɗanda ba san Allah ba in sun yi addu'a in an dan jima ba su gani ba su ce har yanzu shiru har yanzu shiru to ko kar ku yi haka za a dade za ku yi kamar shekara arba'in kamun ku ga karban addu'ar amma kar ku ɗauki hanyar mutanen da ba san aikin Allah ba shi Allah fa'alul lima yuzi wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum kowane abu yana rubuce a wajen Allah komi gaggawar mai gaggawa ba zai gaggautar da abin ba sai lokacin da ya aje yayi وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدرك الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين wato bayan wannan gwagwarmaya da wa- bayan wannan shekara arba'in annabi Musa da mutane suna haƙuri yadda Allah ya ce musu ku yi haƙuri din wasbiru in larda lillahi yurisa man yasha min ibadi wala ajwatu lil muttaqin to suna cikin wannan haƙuri suna addu'a sai Jibrilu ya ya shiga cikin surar dan adam mutumin kauye sai ya zo wajen Fir'auna yace ranka ya dade na zo ƙara ne ku ne kuke maganin irin waɗannan abubuwa ni ne da bawa na da bayina sai na naɗa ɗaya a cikin bayin nan nawa na ce kai za ka kula min da bayina da dukiyata bawan nan nawa ya so mu aiki kaman da gaske daga baya sai ya ƙwace mini bayin nawa ya ƙwace min dukiyar tawa ya haɗa kai da maƙiyana kuma ya ƙi masoyina ya so maƙiyina ya zan yi sai ya ce ai wannan bawa a halakar da shi a nitsar da shi cikin kogi maganin sa kenan ce to ranka dai wannan tunda ina son hujja a rubuce sai fir'auna ya dauko alkalami da da da takarda ya rubuta ya bashi yace to yanzu kan na da hujja zan je a taimaka min in yi abin da sarki ya faɗa shikenan ranar da zai halaka din da Allah ya umurci annabi Musa da mutane su fita da suka fita filbari ya basan aka bude kogi da Allah aka bude kogi sai ya zama yashi ya riga ya bushe sai fir'auna ya ji labarin Musa da mutanensa wai sun gudu sai ce ina ai ba za su tsira ba za mu bi su sai suka bi su faran mata aljam'ani qala sa Musa inna la mudrakun qala kalla inna ma rabbi sayadi sai mutanen Musa suka waiwayo suka ce gafa fir'auna ya biyo mu yace kar ku ji tsoro ina tare da Allah ubangiji na da yazo ga kogi ya tare a gaba ga fir'auna a baya da mutanensa ga kogi ya tare a gaba ga fir'auna ya- yana baya ba dama a koma baya ga fir'auna ba dama a yi gaba ga kogi fa kullu dhib bi asakal bahr fan falaga fa kana kullu firqin ka sawdil azim wa azabna sam malakharin wa anjina musa wa ajmain muka ce to shikenan kar ka damu da wannan kogi ka buga kogin bugu goma sha biyu sai ya buga bugu goma sha biyu sai hanya ta buɗe hanya guda goma sha biyu sai ruwa ya tashi kamar duwatsu tsakanin ruwa da ruwa ga ruwa ya tashi tsaye ya zama kamar dutse wannan ma sai sai aka bar tagogi saboda su rika ganin junan su wajen wucewa suna wucewa fil- yabasan nan da nan sai yashi ya bushe suna ta tafiya suna ta tafiya suna ta tafiya sun yi kusan fita fir'auna da mutane su kuma sun- sun yi kusan- kusan isowa da suka wuce sun fita kenan fir'auna sai kogi sai sai ainihin doki ya ki shiga da doki ya ki shiga sai jibril ya sake dawowa dai har yanzu ya ɗauko a godiya ya cusa hancin dokinsa yana ja yana yin gaba gaba dokin na bi har aka shiga shike aka samu daman tafiya ana tafiya ana tafiya wannan sun gama fita wannan sun gama shiga sai Allah ya ce kogi ya haɗe فانفلق فكان كل فريق كالصوت العظيم وأردنا ثم الآخرين فأنجنا موسى وما أجمعين ثم أغنى الآخرين إن في ذلك لآية كوجي سي يحدي da kogi ya haɗe sai bani sai kace kai ai ba abin da ita halakar da fir'auna fir'auna sai Allah ce to da kyau sai ya ɗago kafiri a sama ya nuna wa mutane sai ya ɗora shi a waje ya ajiye shi a waje kowa ya gan shi ga jikin fir'aunan ga rigarsa ba wanda ya isa ta irin wannan riga wanda aka yi mata adon zinariya sai shi kadai ne mai irin wannan riga ku zo ku gan shi kamar yadda zai zo nan gaba an halakar da fir'auna dai da mutanensa gaba daya annabi musa da jama'a sun riga sun wuce lafiya lau wajawar na bani isra'ila al-bahara sai muka wutar da bani isra'ila suka wuce kogi وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبع فرعون جنوده sai fir'auna da rundunarsa suka bi Musa da mutanensa bangayan wa adwan saboda zalunci da shishigi suka bi waɗannan bayin Allah falamma adraka al-gharaqu nan da nan da dai a halaka ta riski fir'auna kogi zai hade sai yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bi banu isra'ila wa ana minal muslimin sai ya faɗi abubuwa guda uku da an narka su aka mai da su kalma ɗaya da ya tsira da farko da ya ga mutace amantu na yi imani to da ya imanin haka kawai ya faɗi bai faɗi abin da ake shigar shigarin shigar musulunci da shi bai la ilaha illallah bai faɗi wannan ba amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila na tabbata babu wani babu wani Allah sai wanda su bani isra'ila din nan suka yi imani da wan- wanna amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wanda bani isra'ila suka yi imani da shi din nan bai faɗi amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun yadda su masu sihiri suka faɗa ba sai ce na yi imani na tabbata babu Allah sai Allah sai wanda babu Allah sai wanda bani Isra'ila suka yi imani da shi bai faɗi Musa da Haruna ba bai faɗi Allah ba wa ana minal muslimina na sallama na sallama sai Jibril ya ɗauki taɓo ya jefa a bakinsa bai samu ya faɗi la ilaha illallah ba sai ya ce masa a yanzu kuma alana sai yanzu ne zaka faɗi wannan magana to Allah bai kaddara masa zai imani ba da ya yi imani da shi ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suke rubuta cikin rubuce rubucen su wai wannan zai kai fir'auna ya zama ah, ya ya samu gafara amma dai wannan bai tabbata wajen malamai ba bai tabbata wajen malamai ba zuk innaka antal azizul karim inna hadha ma kuntum bi tamtarun innal muttaqina fi muqamin amin shi fir'auna dai ya sha wahala ina cikin wuta
آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين alana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin a'a sai yanzu ne zaka ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin sai yanzu ne zaka faɗa in ji jibrilu ina faɗa masa sai yanzu ne zaka faɗi wannan duk wannan wahala da aka yi tasha da kai shekara da shekaru sai da aka gajima aka yi addu'a an gama komai sannan aka bada notice na shekara arba'in duk kai ba sai yanzu to a ka'idar mutan da idan mutum ya ga halaka ya musulunta ba a karba falan mara au basana qalu amanna ha Ah, lamma ra'au basana ba su imani ba sai da suka ga azabar kuna to wannan babu ba za a karbi wannan imanin ba falam yaku yanfa mu imanuhum lamma ra'au basana da su kenan amma mu har gargara manzo Allah ya roki Allah matukan numfashi yana shiga yana fita da mutum ya ce na yi imani da Allah la ilaha illallah muhammadu rasul shikenan ya zama musulmi mu a namu amma su falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana in dai sai da suka ga azaba ne suka yi imani to ba za azabar ah, tuban ba zai amfane su ba amma mu kam an zare takobi za a kashe mutum wanda ya ridda an zare takobi za a daga ce la ilaha illallah muhammadu rasul shi sai a mayar sai a mayar komi in dai mutum akwai sauran numfashi guda ɗaya mai shiga ko mai fita da mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah har gargara mutum Allah zai karba mu ana mu al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne nasu ba haka bane Ah, saboda haka ne shi ya tafi a cikin wannan wahala Ah, annahu la ilaha allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min muslimin alana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin ka riga ka yi sabo ka yi kafirci iri iri ka yi banna iri iri ka halakar da bayin Allah iri iri sai yanzu ne zaka komo ka ga mutuwa ka ce wai ka yi imani da wanda i- bani Isra'ila suka yi imani da shi to ba yadda ba
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فاليوم يو إن جاء الله ننجيك ذا مجيفا دكي أتدو معنى النجوى تدو ma'anar najwa tudu saboda haka ne ma aka sa wa tsira din wai ya taka tudu tsira naja wai ya taka tudu ya tsira to za mu jefo ka a tudu ka mutu a ruwa ko to za mu jefo ka a tudu da jikinka za mu jefo shi a tudu bibarnika litakuna liman khalfaka aya don ka zama aya ga waɗanda suke bayanka da bani isra'ila da mutanen da za su zo gaba to ka zama aya gare su dama Allah ya faɗa wa annabi da mutanensa wala kada halakna alquruna min qablikum lamma zalamu wajadum rusulun bil bayyinati wa ma kanu liyuminu kazalika najzi alqawmal mujrimin to shine aka kawo nan aka so mu bada kissoshin yadda ake halakar da mujrimin din fal yawma najika barnika litakun liman khalfaka aya wa inna kaseeran minan nas yawancin mutane an ayatina la ghafilun rafkanannu ne ga barin ayoyinmu yawancin mutane akan nuna musu ayoyi amma ba sa imani tare da ayoyin da ake nuna musu inna fi zalika la aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin Ah, saboda haka aka ce gawar fir'aunan ne aka shafa mata mumiya yanzu ma in an je wajen kallon kayan tarihin misra za a nuna wannan ah, kayan gawan fir'auna na musa ɗin saboda wannan cewa za mu ajiye ka don ka zama aya ga wanda za su zo gaba
a takarda daga barci su zuwa gare ka ta ba da zakka naira dubu goma kuma ta ba da naira ɗari biyar a yi ma iyayenta iyayenta addu'a mijinta kuma a yi masa addu'a ma- Mace ce Bilkisu.
malam Girima- gibrima
to Allah ji kan mijinta Amin.
Allah ji kan iyayenta mariga mu duk Allah ji kansu kuma da kanta Allah ya karba Allah ya karbi da kanta Amin. Sai kuma daga Alhaji Ismaila Alhassan Duzu shi ma ya aiko da naira ɗari biyar yana so a yi wa babansa addu'a Allah ji kansa.
Allah ji kan baban sa Allah ji kan baban mu dukan mu iyayen mu Allah ji kan iyayen musulmi barka da sallah Hajiya shi ma am- Hajiya Shima'u da Hajiya Hauwa da Hajiya Anti Tudun Nufawa sun ba da sadakar
Allah ya saka musu da alheri kai kai na ga ka Na- zauna zauna no zuwa ga Sheikh bayan gaisuwa da fata alheri Mhm.
ga sadaka na naira ɗari ina fata za a yi min addu'a.
Allah ya saka da alheri Allah biya bukatar barka da sallah sallam
wannan sadaka ne tukuna hajiya hadiza ta aiko da naira hamsin sadaka Allah ya saka da alheri Amin.
biya bukatar
alhaji baloni shi alhaji zaman baloni shi ma ya aiko da naira dubu arba'in zakka Allah ya saka da alheri Allah ya sa albarka cikin zakat Allah ya karba za ka shirya bayan gaisuwa allah ya kara maka lafiya ya kiyaye mana kai don allah ga sadakan naira ashirin nan na fata za ka yi mana addu'a Allah ya saka da alheri Allah biya bukatar
Ah, waɗannan kuma daga ɗaliban polytechnic ne muna isar da gaisuwa godiyarmu ga shehu akan lokacin da ya bamu ɗazu da safe lo- da muka kai masa ziyara Allah ya saka mun gode mu.
muna fatan Allah ya kai shehu gida lafiya da shi da iyalansa Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya raya kyakkyawar rayuwa
Ah, takarda assalamu alaikum warahmatullahi wannan takarda ta fito daga hannu ah, daga Muhammadu Lawal Katsina manajan Saba Braid Katsina da Fatiman akimaka Allah tambaya ta ita ce mutum ne yake aikin gwamnati sai ya kasance kuɗin da ake biyan sa baya isarsa ciyar da iyalinsa ya halatta ya ɗibi kuɗin gwamnati ya ƙara da ya ciyar da su domin ya ji wani na cewa ah, an yi- ah, tafsi- akwai wani hadisi da wata ta zo wajen maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam tana cewa mijinta ya cika kwauro baya bata abinci amma tana riba tana dan karawa tana dan kacewa sunanta Yace- sunanta Hindu bintu Eh, Utba na'am ta ce Abu Sufyan rajulun shahihu mutum ne mai ruwa abin da yake bani baya ni Na'am.
itana ni da ƴaƴana Eh.
na ɗiba da kaina an ƙara Eh.
yace khuzi ma yakfiki anti wa baniki bil ma'ruf Na'am.
amma wannan fa ba aikin gwamnati bane To, shine aikin abin- gwamnati in in albashin ka ba zai ishe ka ba sai ka yi mummunan hanya Na'am.
to sai kai kokari ka yi ritaya ka shiga wani kamfani inda zaka samu biyan bukata amma ba za ka sace musu kuɗi ba kowa ya zama farawon gwamnati ina za mu samu kuɗi a cikin gwamnatin namu Eh, eh, wannan- don Allah ina son malam yayi mana bayanin yadda ah, alamun daren lalitar kadar yake wasu suna cewa wai mutum zai ga duk itatuwa suna kwance sai ka ce ah, sai ka hangi kama wato ainihin rilla lailatul qadri dai manzo Allah abin da yace wato fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa fi salisatin tabqa yace akan samu lailatul qadri idan sauran wata ya kare saura kwana tara 21 kenan akan samu lailatul qadri ah, 23 saura kwana bakwai wata ya kare akan samu lailatul qadri 25 saura kwana biyar wata ya kare akan samu lailatul qadri 27 saura kwana uku ya kare Ah, alamomin duka da aka faɗi na irin waɗannan na na wani karkul ada ba su ne abin nufi ba ai ibada dai a cikin daren ake nufi in ka yi ibada a cikin daren ka dace ka yi ibada ba sai ka ga wani abu ba za a rubuta maka ibada fiye da wata dubu ibada ta dare ɗaya za a rubuta maka ibada fiye da ta- ta wata dubu ba sai ka ga wani abu asma lawan suna tambaya ne shin a musu saboda haka ne bayani ake yin ibada mai yawa a a goman karshe domin dai za a dace Na'am.
Mm.
suna so a musu bayani ne akan matsayin bayi shin har yanzu akwai su ko kuwa jihadin shehu usmanu yan huriya yan tasu wato bayi ta hanya biyu ake samun bayi hanyar kaddara da hanya ta zalunci hanyar kaddara wato a yi yaƙi a kamo bayi kamar yadda abu yake faruwa zamanin annabi da zamanin sahabbai to wannan kaddara ta bi ta kansu sun zama bayi ta han- da hanyar zalunci kuma ko da a zalunci barawo ya je ya sato dan mutane ko yar mutane ya kai wurin sayarwa ya sayar to shikenan wannan mutum bawa ne bala'i ne ya biyo ta kansa domin idan an ce sai an yi jihadin gaskiya ake samun bayi kamar yadda wasu jahilai suke faɗi annabi ibrahimu ya samu kuyanga hajara wanda ta aiki na isma'il sarkin misra ne ya ba matarsa wannan kuyangar kyauta shi sarkin misra ina samu kuyanga ina ya samu jihadi kafiri wanda yake kwatan matan mutane sannan annabi ibrahim ya yarda ko yayi sadakan da ita har ta fi na isma'il kaga nan ashe kenan an nuna ba wai sai an yi jihadi na gaskiya ake samun bayi ba na biyu manzon Allah hijira tana da shekara bakwai ya aiki hadi ibn abi balta ya je misra ya kai takarda su musulunta ba su musulunta ba amma sarkin ya aiko da kyauta iri iri akwai yan mata guda biyu da sirinu da da da mariyatul qibtiyya manzo Allah yayi kyauta da sirinu din ya ɗauki Mariya ya yi sadaka da ita ta aifa mana sayyidina Ibrahim dan manzon Allah na ƙarshe sallallahu alaihi wasallam to shi wancan kafiri mukauki su Kirista ina yayi jihadin gaskiya ya samu wannan wannan baiwar to bayi dai har yanzu idan wanda ya- idan mutum yana ji ana raɗe raɗin da dai mu bayi ne aka ce wai mu bayin suwa ne ne to haka ne har yanzu haka ne har yanzu domin Allah bai aiko nasara zai canja mana addini ba akwai annabi bayan annabi Muhammad babu babu babu shi bayi wanda aka kama da ƙarfi da zalunci aka sai da su to sai an je lahira ne ake yin shari'ar amma wanda ya gaji bayin da aka sata shi ba za a tambaye shi a lahira ba yanzu mutum barawo ne ya yi sata ya tara shanu ɗansa ya gada sai daga baya aka gane shanun na sata ne ɗan nasa ya mutu sai jikansa in ya zo gada zai gada sai alƙali ya kore tawi ai asalin shanun na sata ne saboda haka yanzu duk wanda yake da bayi waɗanda suke bayi ne ai su bayin jikokin jikokin masu bayin ne saboda haka nasara ce bai ya kwace ya yanta ai wanda yake bashi da kaya yace ya sayar ai bai sayar ba nasara yana da iko da addini bai da iko da addini bai da iko da addini an taba yin taro irin wannan na yantar da bayi na taron yantar da bayi a misra wani ya tashi yayi magana yayi magana yayi magana shi ibrahim ya ce amma ko in an faɗi haka an soki addinin gaba daya yanzu ayoyin ma malaka ta imanu illa malaka ta imanu annabi yayi bayi wa- sahabbai sun yi bayi duk wato ashe akan kuskure ake yanzu ne za a kawo ki- cewa ba bayi an soki qur'anin kenan an soki hadisi duk gaba daya
alhamdulillah alhamdulillah sai Alhamdulillah.
ba, ɗaliban bayero college ku yi hakuri sai Allah ya kai mu gobe akan takardar ku alhamdulillah alhamdulillah Allah ya samu ga annabi Allah ya sha lamarin mu bakin mu masu zuwa Allah ya kawo mana su lafiya mu gama lafiya su kuma gidajen su lafiya bakin mu wanda suka iso lafiya Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya mai da su gidajen su lafiya Allah ya ba su ladan wannan babban alheri na halartar saukan alkur'ani albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya jikan mu Allah jin iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu da wani malamu Allah saka wa shehunanmu da alheri masu taimakawa cikin addini Allah ya taimake su Allah ya karfe su masu nufin Najeriya da sharri Allah ya karya su Allah ya watsa nufin su masu binne mana bam Allah ya lalata al'amarin su Allah ya sa mu zauna lafiya kasar mu ta zauna lafiya masu nufin Najeriya da sharri Allah mai da sharrin su akan su masu nufin musulunci da sharri Allah mai da sharrin su akan su Allah ya sa kasar mu ta bunkasa lafiya lau addini mai bunkasa lafiya lau albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya cika musulmi maza da mata rayayyu da matattu duk wanda suke halartar tafsirin nan namu masu bukata Allah ya biya bukatunsu Allah ya san bukatunsu duk mai wata bukata Allah ya biya masa bukatarsa idan bukatar ba kyau in ta biya to Allah ya sauya masa alheri mai yawa cikin bukatar albarka annabi sallallahu alaihi wasallam la samu ga annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين gobe dai gobe dai fili za mu je mu rufe ta- tafsiri gobe fili za mu je can ya sunan wurin murtala su kai a gobe gobe murtala su kai a karfe tara da rabi karfe tara da rabi ita take haukata su da dukiyar naro ka lalata dukiyarsu ta lalace ka shafe dukiyarsu wasu duk ala qulubi ka daura zuciyarsu fala yuminu hatta yara azabar kan masu musulunta in tunda surki har sai sun ga azabar da suke karyatawa saboda haka ne shi sai na abubakar maganarsa kaɗan saboda ya cika kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam to sai na wanda yake na da dan fili yake samun dama yi magana wallahi ba za ka yi masalla ba wannan munafikin ne za ka yi masalla wallahi ba za ka yi masalla ba amma sai na abubakar ba zai iya wannan ba to tsananin kusa ce to a annabi Musa abin da yake faɗa wa Allah kenan Allah dai wannan abubuwa da Fir'aun yake da su duk kai ne ka bashi kuma ka san zai ɓadda bayinka to yanzu kamar yadda ake a duniyan nan su kafiran duniya ne yanzu wannan ƙarfi da suke da shi na duniya suke wa kansu kirari su ne super powers Allah ne ya ba su kuma Allah ya san abin da za su yi din to muna roƙon Allah ya karya su ya lalata su Allahn da ya karya fir'auna da ƙarfinsa ya karya su ba fawas wanda suke kaidi wa musulunci Allah ya karya su ya lalata su ya shafe ƙarfinsu ya mai da ƙarfin hannun musulmin kirki albarka annabi sallallahu alaihi wasallam rabbana tmis ala amwalihim wastud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaral azab alim kar ma su yi imani sai sun ga azaba mai radadi wato ranar badar lokacin da Ah, annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shawara yadda za a yi da mutanen badar sayyidina abubakar ya ba da shawara irin tasa ta mai sanyin zuciya sayyidina umar ya ba da irin tasa